العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 24 ga watan jimadar ula hijira tana da 1443 wanda ya dace da 29 ga watan 12 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin tufatul hukam muna cikin babin istihqaq ko fasali na cancancewa mutum ya zo ya tabbatar da abin da yake hannun wani nashi ne a bi ka'idoji ko a bi ainihin hanyoyin da in ya tabbata za a kwaci wannan abin a bashi muka ce wa yuftafa fi hauzil asilin mustahaq bi wahidin adilin wal isnani a haq wa naba an hiyazace shuhudi tawafuqul khasmaini fil hududi ko wa wajibun imanuha inil hakam bi qismatin alal mahajiri hakam wa jaza an yusbita milkan shuhida وبالهيازة سواهم شهدا إن كان ذا تسمية معروفة ونسبة مشهورة معروفة ومشتري مثلي ما ما يستحق مؤزم مشترى فالتخيير حق في الأخذ للباقي من المبيء بكسله والرد للجميع وإن يكن منه اليسير مستهق يلزمه الباقي بما له بحق وبما له بحق ya ce wa yuktafa fi hauzin asiri in ba ku manta ba muna magana akan rikici da ake yi akan abin da yake hannun wani wani ya kawo kara ya ce wannan abin nashi ne babin da muka fita a baya muka ce in abin ya zauna a kosa adadin shekaru a hannun wancan to shi wanda ya zai da a wannan ko sauraren shi hukuma ko kotu ba za ta yi ba ko to in bai yi wannan adadin shekarun ba ai dole za a saurare shi to yanzu gashi ya zo ya maka shi kara akan cewa a kwata mar kayan shi abin shi kaza da yake hannun wani sai muka ce abin ai zai iya zama abin mankul ne abin da zai yi a cirato shi ne a kawo shi gaban kuriya akwai kuma abin da ba zai yi a kinkimo shi a kawo shi ba in abin da zai yiwu a ɗauko shi ne to shaidu za su ba da shaida akan ainihin abin ne ba zai yiwu abin da ake ƙara a kai zai yiwu a ɗauko shi kuma a zo kotu alkali ya yi hukunci ba tare da an ga abin ba saboda haka yanzu ana rikici akan mota ne ko akan wani keke ko akan wani abu sai an kawo abu kotu alkali ya tabbatar wa shaidun wannan motar ita ce kuka ba da shaida akan na wane ne suka tabbatar sannan za a yi shari'a to wannan mun karanta shi ya wuce to yau kuma wa yuktafa fi hauzil asali yau ana magana akan asali ne akan kamar gida ne ko gona kaga yanzu ana rikici akan gida in ana shari'a kotu alkali zai yi cewa ja dauko mana gidan a kawo kaga ba zai yiwu ba sannan kuma an ce a tashi a je a gani in gurin da nisa za a ɓata ainihin lokacin kotu saboda haka yanzu a nan wa yuktafa an isu fi hauzil asali cikin hauzin asali hauzi a nan ana nufin tabbatar da abin almustahaq wanda aka cancance wanda mutum ya kawo kara ya kawo shaidu akan cewa guri kaza nashi ne to an isu bi wahidin adilin da mutum ɗaya adili ma'ana mutum ɗaya adili ɗin wanda zai wakilci alkali alkali zai iya naɗa mutum ɗaya adili wanda ya tabbatar da cewa mutumin kirki ne ma'aikaci ne na kotun shi sai ya ce wane na'am tashi ku shaidu wane da wane ba kun tabbatar da gurin ba eh to ku je ku nuna mar iyakan gurin ya tabbatar wannan mutumin ya wuce alci alkali ne to wannan ko mutum ɗaya aka saka yayi saboda babi ne na kabar ba babi ne na ainihin shaida ba amma duk da haka ya ce me wal isnani a haq da za a samu mutum ɗaya da za a samu mutum biyu wannan shi ya fi cancanta duk da babul kabar ɗin ne amma ya yi kama da shaida a yi tun da shi ma wa'annan wanda alkali zai tura ɗin idan suka je su ma za su zo su tabbatar da shaida ne na hauzi na iyakan gurin saboda haka da za a samu mutum biyu ya fi amma ko mutum ɗaya ne ya je ya wadatar inda in kun lura ko a baya mun ce wa wahidin yujzu fi babil kabar ko amma wasnani aula inda kulli zinazar can karatun baya mun ce a babin kabar ko mutum ɗaya ne ya wadatar amma su ma sun ce da za a samu mutum biyu ya fi saboda haka duk lokacin da eh sai ya je da kanshi to idan kuna a wani gari ne fa suna aika kuna aika amma position din shi ne a tsari ne amma is it necessary suna rayu a common law yake magana a to ai shari'a kwar wannan ma Ni a shari'a kwar akwai akwai lokacin da muka yi wani shi da nake faɗa ba shari'a ba shi mala yana magana common law court yau- common law court sai alkali common law dole sai mutum ya je sai alƙalin da kanshi ya yi ko a wani gari ne ko a wani gari ne amma shari'a Eh, ana tunani ma na yi amma mun mun taɓa yin wani kes gidaje da a Kano da filaye alƙalin mu da muka wakilci ɗaya ɓangaren da wanda suka wakilci ɗaya ɓangaren kawai mu ya wakilta mu je mu gano mu tabbatar eh da mu mu za ko bar shehu muka je muka gano a Kano muka zo kuma aka tabbatar yayi rabu akan haka ƙwarai kuwa to shine yace a irin wannan babin yuktafa ana isuwa fi hauzin asali a hauzin asali almustaq wanda aka cancance ana isuwa bi wahidin da mutum ɗaya adilin adili wanda zai fito ta bangaren alkali ya je wakilci alkali ya gano ya zo amma shi ma wal isnani a haq a samu mutum biyu shi yafi cancanta in zai yi wana ba an hiyazati shuhudi tawafuqul khasmaini fil hududi yace tawafuqul khasmaini dacewan masu rikicin guda biyu fil hududi cikin iyakokin wannan na baya mai gurbi an hiyazati shuhudi daga hauzi na wannan shaidan yanzu kam alkali ba zai wakilta mutum ɗaya ko biyu bane su je da wayannan shaidun su gwada gurin to kafin a yi haka mai rikicin da wanda ake rikicin da duk suka ci ranka ya daɗe ba sai an yi haka ba ai gurin kamar yadda ya faɗan haka ne shi ma wanda ake ƙarin ya tabbatar shi ma mai ƙarin ya tabbatar da iya gurin kenan to alƙali zai amfani da tabbatar wasu tun da dama su ne masu ƙaran wannan ake ƙara wannan shi ne mai ƙara kuma duk sun tabbatar da gurin haka ne ba sai an ji an gani ba dama rikicin dan kar a ji a shiga haƙƙin wani ne aha wa wajibun imalu wa inil hakan bi qismatin adal mahajiri hakan amma yace wajibun imalu wa aiwatar da zuwa gani din nan wajibi ne in idan alhakam shi alkali din hakama zai yi hukunci ne bi qismatin alal mahajiri da rabo akan mahajurai kamar magada abin na gado ne alkalin zai rabo ne a magada aka kamar abin a takarda to bai halatta ko magadan sun yi ittifaki ko kowa ya tabbatar dole sai kotu ta je ta ga gurin saboda kar a je garin rabo a shiga wani yaƙi sai an je an yi hudud an tabbatar da an yi iya hudud na wannan gurin sannan alkali ya fara rabawa saboda harkar raban gado abu ne mai wahala wajaza an yusbita milkan shuhida wa bil hiya haka ne wajaza an yuthbita milkan ko shu ehe shuhida sai dai shuhada ba wanda yasa shuhada to shuhada yafi kyau shuhada'u wajaza ya halatta shuhada'u wasu shaidu an yuthbita su tabbatar da milkan wani milki sannan wabil hiyazati siwakum shahida ka gane siwakum wasu ba wayannan shaidun ba shahida su je su ba da shaida bilhi ya zaki da hauzin gurin mun gane zancen yanzu misali rikici ne ake akan guri shi wannan ya ce gurin shi ne wanda yake hannun shi ma ya ce na shi da aka zo rikicin ga ina shaidinka ya kawo shaidu suka tabbatar ba nan ne muka ce alkali ba zai hukunci ba sai alkali ya tura an je an tabbatar da iyakan gurin ba muka ce amma me rikicin da wanda ake rikicin zai sun tabbatar da gurin shikenan ba to yanzu ana so a tura a je a tabbatar da gurin sai alkali ya ce to ku shaidu kan kun san iyakan gurin sai suka ce ranka ya daɗe mu ma yadda ka ganshi a takardar na haka muka ganshi muka shaida mun tabbatar ba ana haka ba a zo a yi ciniki a kawo certificate a kawo komai a tabbatar da fuloti mai lamba kaza mai kaza mai kaza shine wane ya sayarwa wane wane da wane ku ne shaida ku gama shaida an ce a ji a nuna kurin kun san kurin ka gama ku sani ba ku dai kun shaida da cewa wannan abin na wane ne ku iya shaidan ku kenan to yanzu kuma ya za a yi ya halatta alkali kuma ya nemi su waye suka san wannan gurin su kuma su je su nuna iyakan gurin kaga shaidun mulki daban shaidun hauzi daban hakan ya halatta saboda zai yiwu akwai gurin da yake mashuhuri ka san shi a suna amma baka gan shi ba har a zo ya zama mallakan wani ka ba da shaida kan mallakan wane ne guri kaza amma ina ne gurin ban sani ba saboda haka ya halatta wasu je su faɗi ainihin hausin gurin a halin kuma wasu ne suka zo suka ba da shaidar mulki wannan kamar yanzu ba a san wajen ba nan ba ne sai yan bogi su zo su cire wani yawwa kamar yanzu gashi nan ma ya ce me in kana za ka miya kaji ba idan gurin ya zama ma'abocin suna ne ma'arufa sanannen guri ne wani tsibacin kuwa gurin yana da nisba mashuhuratin mashuri ma'arufa abin sabawa yanzu misali a garin nan idan aka ce filin su kuwa duk ɗan garin nan wanda ya kai shekara hamsin ya san hudud na filin su kuwa in aka ce filin polo duk da yanzu an cikki filin ai akwai ɗan gari ya san filin polo sai ga shaidu sun zo sun shaida akan cewa filin polo mallakan wane ne ina ne filin polo suka ce mu dai a suna mun san filin polo amma ba mu san gurin ba sai a nemi ko ɗan asalin maiduguri shi kuma ya ce na san iyakan filin muna yara ana zuwa holo sai ya je dudu na iyakan kun ga daga wannan ginin har wannan ginin wannan ginin shi ma ya shiga shikenan sai a tabbatar saboda me saboda gurin za ta sinyati ma'rufa ne yanzu misali ko a unguwar nan da in an ce gidan goro ai akwai gidan goro ba an sani ba ga gate din nan in ka shiga gate din nan in ka shiga akwai iya hudud na gidan goro amma yanzu duk an yanyanka an yanyanka yau sai ake rikici akan gidan goro sai ga shaidu sun zo sun ba da shaida tabbas gidan goron nan na ware ne sai aka tambaye su to iya ina ne suka ce mu dai gidan goron hausare amma mun ka gaiwa ba za mu iya nuna gidan ba sai a nemi tsofin zama su malam ali sai su zo malam ali ina ne gidan goron sai ce kun ga daga nan a ba nan na yi kana irgowa ba ya kama irgawa gida kaza na wani gida sai da ya dire bangon guda gaba daya to irin wannan kaga kai shaidan hausi ne ba ka da shaidan mulki wannan shi kuma yana ba da shaidan mulki bai da hausi to ya halatta a hada yawa ko kun shaida cewa gidan goro na wane ne mun shaida amma ina ne gidan goron ba mu sani ba to kai kuma ina yace ku zo mu je nuna muku sai ya zo kun ga daga nan in an zo nan daga nan zuwa nan shine asalin gidan goro shikenan Eh? Ah, shaidun hauji ma sai guda biyu. Shaidan da zai isar wanda alkali zai wakilta ya zo ya tabbatar. Yanzu a nan sai an samu mutum biyar. Ah, ko daya. Yanzu a nan mutum biyar za a samu. Shaidu biyu na mulki. Shaidu biyu na hauzi. Sai shaidan da zai zo daga alkali in an samu mutum ɗaya ma yayi amma an samu biyu kaga sun zama shida sun cika. Haka nan. ai ko ina in kaje zaka samu akwai guri mashuhuri wanda kowa yanzu ko anguwan nan ai akwai gidan gidan banda ko akwai gidan banda akwai gidan kanwa wanda duk tsofin zama sun san gidan yanzu haka an je za a ce ka da guri kaza zuwa guri kaza shine iya gidan banda iya gidan kanwa iya abu kaza to wanda suka san wannan din za su iya zuwa su je su bada shaida na hauki sai ai amfani da shaidan su a tabbatar da wannan abin wa mushkirin misli wanda ya sayi abu misili idan muka ce abu misili abin da yake da kwatankwaci kamar gero ko dawa ko masara abin da yanzu hakan kaje kasuwa za ka samu irin shi to wanda ya sayi irin wannan abin din mahama duk lokacin da yustahaq aka cancance mu'zamu mashturiya mafi yawan abin da aka siya to fattakiru haq yanzu ba da zaɓi ya cancanta fil akhdhi lil baqi cikin ya rike sauran minal mabi daga abin siyarwa bi da gwargwadon kuɗin shi wa radin jami ko ya radin gaba ɗaya yanzu misali mutum ne ya zo ya siyar ma buhun gero ɗari dama ka zo garin kana son gero tireda guda ne aka ji aka nuna ma buhu ɗari duk kai lamba ka siya bayan ka siya ashe shi buhu ashirin ne kawai nashi a ciki buhu tamanin ina duk ba nashi bane mai buhu tamanin ya bayyana ya zo ya cancance tamanin kaga saura ashirin to yanzu anan an baka zabi in ka ga dama a miyar ma da kuɗin tamanin ɗinka ka riƙe ashirin ɗin in ba ka ga dama ba za ka yi raji ka ce to duka ma baka so saboda in an barka da kaya kaɗan an barka da aiki wannan an baka zabi amma wa in yakun minhu yasiru masuhir amma idan abin da aka cancance din kaɗan ne kamar yanzu misali a cikin buhu ɗari buhu ashirin ne ko buhu talatin bai kai sulusi ba abin da aka cancance to yanzu muhul baki yanzu sauran ya lalace ka bima bima lahu biya ga abin da ya cancanta da shi ma'ana idan aka aka cancance buhu ashirin aka ce wanda ya sayar ma buhu ɗarin nan fa ashirin ba nashi bane na wani ne to yanzu ka cinikin zai tabbata akan buhu tamanin ko to yanzu ba ka da daman ka ce baka san wannan tamanin in dole ka ɗauka a cire kuɗin wanda ba nashin ba ka biya kuɗin wanda yake ainihin nashi wannan amma fa ana nufin misali dan in muƙawwam ne za ku ji bambancin ainihin hukunci a gaba Allah ya sani kyau.